أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعم درسنا 54 كو نعم.
قراءة الرشيدة نعم أن النوء النوء يكن زود معنونا دبن دبن نعم
النوء يكن زود معنونا دبن تورارو تورارو النجم بمعنى النوء كما يكن زود معنى المطر الشديد ruwan sama mai tsanani annau'u kan zo da ma'anar kyauta al'aqa jam'in shi inwa'u ko kuma nawa'u nawan nawan nawan yakan zo ma dan dan dan tsiro haka wanda ke yi a ƙasa annau'u kenan su amma anan annau yana da ma'anan ruwan sama istadda ya yi tsanani maja shine ya karkace ya yi tangantangan ɗin shine maja ya muju da kanin ne aka samu a mujul ba ta za'a za'a shine ya girgiza ko ya yi tangantangan a awala shine ya yi kuka a wil kuka al'aumu kalli kalli ina irin in za ka kama kifi a jikin igiyar zaren lilo akan ɗora abin takalmi ko wani abu mare nauyi ko ta yadda an kama za a gina musu to shi shine al'aumu ƙazafa ya jefa sakhrun dutse almallahun jam'i na almallah ma'aikacin jirgin ruwa himmatun himma mugrafun abin nuts- ababen nutsarwa arban shine captain captain ibtida'atir rikilatu tafiya ta fara wal bahru sakinun alhanin teku horon shi na natsi kar hasiri kaman tabarma lamo jifi babu kumfin teku ta shi wala hawa ukun babu iska walakin riha ishtaddat sai dai iska ta yi tsanani faja'atan babu sai ba zamani fartafa al-mawju shikenan sai kumfan teku ya dauka ku sama wahaja sai ya kumbura wahajal baharu sai teku kuma ya shiga tangantangan irin kaman kaji ruwa na fyaɗan wani guri ruwa na fyaɗan wani guri yana ta tangantangan teku wa majalisar safinatu jirgin ijtima ta shiga tangantangan wata za'aza'at ta girgiza wata kallabat ta shiga jujjuyawa za ta lamini dama ko za ta shiman da hagu wa min al-amam da gaba wal khalfi da baya wata galma'u alaiha ay irtafa'a inna ta galma lamma ta galma wa amanna ku bijari ay irtafa'a wa zada
istihara ne ko eh ruwa sai ya daukaku alaiha kanta wa ballalin rukaba kuma ya mayaye dukan uh, rukab mahaya na wannan jirgin ruwan su travelers fa'alar suraku sai ifaci-ifaci ya ɗaukaku a sama wasu ratul wujuhu fuskoki kuma suka yi kwarra suka yi yalo-yalo to izin kudu da jin halajin
an ga mutu an ga mutuwa wa'awalatin nisa'u mata suka ta ihu suna kuka wata allakal atfalu bi ummatihinna yara kanana suka manne jikin iyayensu warrihu la tushfiqu alaihim ga kuma iska ba ta tausaya musu tana ta fiskan su wani ta fatali da shi cikin teku wani ta fatali da shi cikin jirgin ruwa bal zadat fi shiddatiha sai ma ta karu wajen karfinta wa qadhafat bis safina ta jefar da jirgin ruwan ala sakhratin kan wani dutse فتكسر قعرها سي قسنتا يا فشي وظن الجميع انهم مغرقون dukan su suka ga cewa fa suka tabbatar da cewa fa za su nitsi kaga zanna ba ga annaba to tabbatarwa ne yaqini nan inda annan ya kuke eh tun da annan ta gobe ba suka tabbatar da cewa fa za su nutsu walakin nan rubanu sai dai captain din wal malahin da kuma ma'aikata ruwan amilu juhudahum sai suka watsa kokarinsu wa ahdarul halakatil awum sai suka ha- gaba ka- gaggauto da suka kawo halakatil awum ina life boy wanda ake sa a wuya din nan wanda kuma da mutum ya faɗa ruwa to shi zai sa mutum ya dago sama sai kula ga wani kamar cycle eh to shine halakatul awm halakatul awm wajahazu qawariban najah sannan kuma suka yi shirya kananan jiragen ruwa na tsiratar da mutane to jahaza shirya ba qawarib jam'in qarib kaga ƙarin kwale-kwale ba jami'in shi kawari da bisu na'am na'am wa alaikun satila
ina za ka ta yi da
salamu alaikun rukun
lafiya da wani ayyuka lafiya alhamdulillah ya kwanan lafiya da ya arziki alhamdulillah ma ai muna kai karatun ya afuwa Allah ya saka wala
sai dai su mahayan a shi kaftin din shine ruban walmallahin da kuma ma'aikatan jirgin ruwan amilu juhdahum sai suka watsa kokarinsu wa ahdaru halaqatil aum sai suka halarto ma'ana suka daddako da suka daddako wannan abin da ake rataya a wuya life boy wanda zai sanya koda mutum ya fada ruwa sai ya taso da shi da yake cikin shi akwai iska wajahazu kawariban naja sannan kuma suka tattali a, suka shirya ƙananan jiragen ruwa na ba da ceto ko kuma na taimakon gaggawa allati la tasiru safina biduniya waɗanda jirgin sam jirgin ruwa ba ta tafiya sai tare da su wa anzalur rukaba fiya sai suka saukar da ma matafiya suka sassa su a cikin jirgin ruwan don kada su nusu ya cika su mutu hatta ra'atun min bu'din safinatun azima har sai da wata jirgin ruwa mai girma ta hango su daga nesa fa asra'at ila najd najd tikim sai ta gaggawa wajen ceton su wa nazalna mallahuha fi qawaribihim sannan waɗannan ma'aikata jirgi- ma'aikatan jirgin ruwan suka sauka cikin jiragen ruwansu wa nakalu jami'ar rukabi bisalamin sannan sai suka dauki suka dauki suka dauko dukkan mahaya mahaya jirgin ruwan cikin aminci wa hum yahmaduna Allah ala ni- na- najatikum alhani suna ta gode ma Allah bisa ga tsiran da suka samu daga Allah da watan yanda Allah ya tsiratar da su daga nutsewa wa yamdahuna himmata haula ilmal lahin kuma suna ta yaban himma da kokarin waɗannan ma'aikata jirgin ruwan sai darasi na 55 ko la tahqir la tahtakir shay'an ma ma kana sajina kada ka raina wani abu ko da ko ya kasance karami ne kaga ma ma bi ma'ana in aiwa in kana saginin ba adim shine wanda ya mafqud wanda aka rasa shi ba shi shine adim adim kuma kan zanto mana kuɗi mara dukiya allazi la mala lahu adim kenan yakan kuma zo da ma'anar ahmaq wawan mutum ko gabi kai hatta mahaukaci ma akan ce mishi adim domin kula da rashin hankali da ke shi kun gane ko al'aidi jami'in ayadi al'aidi ni'ima jami'in shi ayadi ilaika yadi minkal ayadi ta mudduha imam shatibi al'izam kasu abin nan kasusuwa jami'in azmu alat su ne tools tools na'urora ƙanana almisharu zartu almishaj shine wani abin da ake goge katako da shi ashazaya shine tatsatsin wuta haka sparks almutakhallifa waɗanda suke sassabawa yustakhraju ana fitarwa mawadun su ne kaman substance- substances haka masu kafinta ai wani lokaci in za a haɗa joint da joint ba sai an sa mishi kusa ba gam za a sa Gam ake sa.
to gam shine mawaddin da duk wani abu ruwar wanda ake amfani da shi sinadari wanda ake amfani da shi domin liƙe wani abu ko toshe wani abu kuma kamancin wannan mawaddin ne kamar mawad gira'iyya ruwan gam kenan uhrika an kona tanketun shine tsaftacewa faraga ya kammala samad taki taki jami'in shi asmida asmida asmida anta ta'riful idham allati yarmiha al-jazzaru kai ka san kasusuwan da al-jazzaru kafinta yake jefar da su kullu yawmin kowace kowace ya- yini kharij dukkani watan a kowane yini kharij dukkanihi a ya jefar a wajen shagonsa wa ho ya zunnu kama ya zunnu kafirun alhanin shi yana zato kamar yadda mafi yawancin mutane ma suke zato kathirun minna a- ya zunnu kathiruna minha- minna kamar yadda mafi yawanci daga cikin mu suke zaton annaha adimatul fa'ida ba su da fa'ida waɗannan kasusuwan ba da an cire naman ba to ba ba su da wani amfani walakin na nasa fil biladil ukhra sai dai mutane a wadansu garuruwa yantafi'una biya su suna amfani da irin waɗannan kasusuwan fi ashiya kathiratin wajen abubuwa masu yawa fa ba'dha tusna'u minhu al-azraru wasu kasusuwan da kasu ne ake sana'anta maballai zirrun maballi azrar maballai wal amshatu da kuma abin tace kai mushtu kum wal halakatu da zabba akwai zubi na kashi wa aidis sakakin da hannun wukaki wato sta'amalu fi sun'iha alatu makhsusa kai ana ma amfani da kasusuwan wajen sana'a- ah, sana'anta waɗansu kayayyakin aiki ke bantattu ba a duha yushbihu alatin najar waɗansu sun yi kama da alat na shi najar tools kayayyaki na na'urora ƙanana wanda kafinta ke amfani da su kalmishar kamar zarto wani misaj da wannan misajin wanda ake goge katako da shi wata gulan na sharatu diddigan katakon ana tafasa ta washe zayar sakira da kuma ƙananan diddigan ƙarfe ana ƙuna su al-mukhtalifa wanda wanda wanda suke mabambanta wato su takarji min hal mawadul gidaiya to daga su ne kuma ake fitar da gam al mawadul gidaiya amma qita'ul kabiratu amma kaga waɗansu gutsatsararru manya-manya na irin waɗannan katako ɗin da ƙarafuna ƙanana fatugula su akan dafa su ne lirusuli ala duhunin domin a samu wani wani wani mai kaskashi ba No.
irin wanda ba su da amfani ko kuma sun karfin su yayi yawa ko sun karkace da yawa ba za su amfanantu ba to sai a dafa su domin a fitar da wani mai yusna minhu sabun daga wannan ma ake sananta sabulu wa sham'u da kandir fa idza ukhidha minha kullu duhniha idan aka cire mata dukkan manta uhriqat sai a kokona su da tahsilil fahmil haywani dan a samar da gawayi wannan gawayin an samu shi ne asalin su daga kashin dabba mai rai alladhi yusta'malu wanda shi ake amfani da shi li tarwiqil ma'i ay li tasfiyatil ma'i tarwiq No.
rawaka ya tace ya tace domin tace ruwa watan ketu sukar da kuma tace siga a jefa da gawayi ba fa idza furiga minha fitar fitar wiki haka ne ko Mm.
idan aka kammala tacewan watan kiya tacewa da halila tasfiya bi mana wasu imilat samadan diddigan kuma sai a ja tara shi a samu shi ruwa ya riɓe sai ya zama taki Mm.
kenan al'anzani jajayen akuya guda biyu al'anzu mufrad al'anzani guda biyu Sannaki.
na Sannani.
musanna kenan tamam anzun jar akuya kaduwa yasmahu yana yafiya huwa bi ma'ana kuwa rami irin kwasa safan amika mai zurfi huwa jam'in shi hiwa'u hiwa'un hiwa'u jam'insa ko kuma huwan huwa huwan kaman hudan kaman riban bi wazni azim ihtiras shine dako sabilun shine tafarki inadun taurin kai lana yayi toshi takabalat anzani fi tariqin dayyikin waɗansu tumakai sun hada akan wani kuntataccen hanya la yasmahu wanda hanyar nan ba zai iya bada dama ba illa bi mururi wahidatin minhuma sai kawai da shudewan ɗayan su li wujudi sakhratin me yasa saboda samantuwan wata dutse aliyatin dukkiya ala ahadil janbaini a ɗaya daga cikin sassan wannan hanya din wa huwatin amikatin da kuma wanda wat- wani rami amika mai zurfin gaske fi janibul akhar a g- a ɗaya gefen farakadat ihdakuma alal ard sai ɗaya ta kwanta akan ƙasa hatta marat uktuha har sai da irwanta ta wuce ta kanta min fauki ta samanta bi khifatin a hankali wa hatirasin da dako a hankali da sanda thumma qamat wa sarat fi sabiliha bi salamin daga nan ita kuma wannan wanda ta kwanta din ta daga madayin ta tsallake ta ta wuce ita ma sai ta tashi ta- ta ci gaba da tafiyanta cikin aminci wa kanat anzani ukhrayani akwai kuma din sun akuyoyi guda biyu su kuma ala shati'i nahari suna gefen wata korama saɗai na ko ala shatai nahari haka ne a ɗaya daga cikin gabobin wani ko wata korama qad wudi'at alaiha qit'atun min al-khashab wanda aka gice katako tsakankanin gefen guda biyu Wasa- wasalat baina shattaini sai ta isa zuwa ga gefen gefen nan guda biyu watan daya akuyan ta iso daya ma ta iso ka anna a- a wannan abin da aka giciya khashabatun khashabun din ka anna hakan taratun kai ka ce wata gada ce kan dayiqatun kwatatacciya fasadat kullu wahidatin min jihatiha kowace sai ta taso daga sashinta ila wasu tilkashe ta zuwa ga tsakiyar katakon wancan ta taso daga wancan gaban wanda ma ta taso daga wannan gaban maimakon idan suka zo da ya sai ta kwantar da kanta duka ta kwanta da ya sai ta tsallaka ta su wuce a'a wa hunaka lam tajid lam tajida sabila limururi limururi himaman to anan ne fa dukkan su ba su sami hanyar wucewa ba wa lam tarda idakuma dayan su bata yadda an tarji'a dayan ta koma baya ba fatamurra ukhtuha sai irwan ta samu ta wuce duk ba wanda ta yadda haka fa kama bainakuma irakun shadidin sai wani fada mai tsanani ya faru tsakankanin su asqata lithnayn fi qa'rin nahri wanda yasa duka biyun suka fada a cikin a zurfin tekun nan wa mata ta suka duk suka mutu jaza ina lihima wannan shine sakamakon taurin kansu walaula nat ihdakuma lil ukhra da dai a ce ɗaya ta to su sama ɗaya ko kama fa'alatul anzani kamar yadda kaddu wannan guda biyu suka aikata al awwala al awwalayani na farko lama asabahu madarrun da ba wani cutarwa da ya same su Allah ka samu dace wani kenan ko to kaga zai zo hmm?
uku ce ne halawatul kasabi annau'u
nau'in kafara uku ok haka ne la ta haƙaƙe mandunaka da lanzani uku kenan ko allaibu wasa marhaban maraba ahlan lali attarabu shine waka wajibatun wajibu wajibu ba na haƙiru muna rainawa ya ra'a watan wayo kulawansa watan ma'ana fata ne nuduba kenan fa Eh, wato ma'ana fata ne ake na kulawa da kari'aya ana'un wahala anaitu na sha wahala yuramu wanda abin da ake nema marhaban ahlan bi waqtil la'ib innahu waqtul hana wat tarab marhaban kai maraba lali bi waqtil dalil lokacin wasa innahu innahu waqtul hana akwai alhamza waqtul hana'i lokaci ne na murna wat tarab da waqi wajibatul darsi la nunkiruha abadan bal da'iman nadkuruha wajibatul darsi abubuwa wajibin darsi la nunkiruha ba ma musa su abadan har abada bal da'iman nadkuruha a'a a kodin lokaci muna tuna su illa ibna lam nakun nahkiruha gaira anna alwaqta da lillaib illa ibna idan har muka samu muka wasa ko lam nakun nahkiruha ba ma raina su gaira annal lokata ko da yake cewa shi lokacin annal lokata cewa lallai wannan lokaci watan lokacin za wannan lallai shi ne wasa ne ya ra'ahu Allahu min la'ibin mufidin muzhibin anna ana darsi shadidi ya ra'ahu Allahu kai Allah yake Allah ya kare shi min la'ibin daga dukkan wani wasanni mufidin mai amfani wata Allah ya tsare shi ya zanto ya sa shi wasa ne mai amfani muzhibin anna wanda zai fiyatar mana tafiyar mana da ana darsi wa shadidi wanda zai tafiyar mana da wahalan darasi mai tsanani kullu man dayya adal waqt as-sa'id duk wanda ya tozarta wannan lokacin mai mai mai amfani gairu ahlin lin nashatil la'ibi to gaskiya shi bai cancanta da yin nishadi cikin wasa ba gaira annar darsa aula ma yuramu ko da ke darasi shine abin da ya fi cancanta a nufa wata a nufa a yi domin darasi shine zai baka dama ka ci ribar rayuwanka wakilan amrin ya jiribi na zamin dukkan al'amuran guda biyu suna gudanantuwa ne da tsari inna malla'ibu bila darsin haramun yin wasa ba da ba darasi haramun ne wa kaza darsu bi ghairi la'ib haka nan ma darasi ba wasa shi ma haramun
saka Allah ya samu